بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da saduwa a wannan yammaci ta na wannan yammaci na ranar litinin biyar ga watan ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam ta 1436 wannan rana ta yi daidai da 22 ga watan shida na shekara ta 2015 ta miladiya za mu ci gaba da darasinmu na tafsirin alkur'ani mai girma da muke yi a cikin watan ramadan a wannan masallaci na alfurqan mai albarka muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya bamu fahimtar littafinsa a yau insha Allah za mu tashi aya ta saba'in da biyar a cikin suratu Yunus amma kamar yadda muka saba za mu amsa tambayoyin da 'yan uwa suka rubuto tambaya ta farko ya ce malam menene hukuncin malamin da ya ce da bori da ruƙiya duka ɗaya ne babu wani bambanci a tsakaninsu a wannan magana kuskure ne wannan magana da ya kuskure ya yi domin ya sanya abubuwan da suke Allah ya bambanta tsakaninsu ya sanya su ɗaya bori sihiri ne kuma Allah ya tabbatar da akwai sihiri ruqiya addu'a ce da ake warware sihiri da ita da kuma ake neman lafiya da ita kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da ita ya ce la ba'sa bir ruqa a'ridu ilayya ruqakum la ba'sa bir ruqa ma lam takun shirka ku nuna min ruqiyar da kuke yi babu laifi akan ruqiya matsawar bata zamanto shirka ba ana yin ruqiya ta shirka wanda yake na jinsin aikin yan bori ne shine a rinka kiran sunayen aljanu da waɗansu rantsa-rantse da ake yi da sunan aljanu da sunan shaidanu to wannan shirka ce bata halatta ba amma ana yin ruqiya da littafin Allah kamar yadda ya tabbata daga hadithin Abi Sa'id al-Khudri na ruqiya da sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam suka yi ma wani shugaban wata kabila ta Larabawan Bararo suka yi masa ruqiya bayan wato kunama ta ta harbe shi kuma ya samu waraka suka yi masa ruqiya da Fatiha ya ce wa ma adrakum annaha ruqya me ya sanar sheku cewa ruqya ce yana tabbatar da su akan wannan saboda haka abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da shi wannan imani ne kuma musulunci ne abinda kuwa shi kuwa bori jinsin sihiri ne sihiri kwa kafirci ne sihiri kafirci ne don haka kafirci ba zai daidai da musulunci ba don haka maganar wannan kuskure ne abin da ya faɗa kuskure ne amma bayyana menene hukuncinsa hukuncinsa shine yayi jahilci ya jahilci abin da yayi hukunci da abin da bai sani ba wai me yake nufi ruqiya in dai ruqiya ce ta shari'a ita ce wadda na fassara in ku yana magana akan magana da aljani wannan wani abu ne daban ba shi da alaka da ruqiya za a iya magana da aljani ba da ruqiya ba za a iya magana da aljani da sihiri za a iya magana da aljani da bori za a iya magana da aljani da wani wanda yake da aljanin akwai hanyoyi daban-daban amma batun ruqiya wannan kalma ce ta shari'a kuma wannan ita ce ma'anarta a cikin shari'a amma batun magana da aljani ina jin ba shi ne tambayar ba wannan kuma wani abu ne daban wanda shi kuma yana da wannan shi kuma yana da nasa hukuncin dangane da irin wasilar da aka bi wannan yace na kasance waswasi yayi min yawa har wasu lokuta zuciyata tana yi min waswasi suna yi min wasu sake-sake har yasa ina ganin kaina kamar ba musulmi ba menene mafita ya Allah ya yi maka wannan ibtila'i ne wannan cuta ne cuta ce ta zuci a kuma sai ka a yawaita addu'a Allah madaukakin sarki ya yayi maka ita kuma ka yawan ka yawaita neman tsarin Allah daga shaidan Allah ta'ala ya nuna ma annabi sallallahu alaihi wasallam da cikin addu'o'in da yayi yana cewa wa qur rabbi a'udhu bika min hamazati shayatin wa a'udhu bika rabbi an yahdurun kace ubangiji na ina neman tsarinka daga waswasin shaidan shaidanu kuma ina neman tsarinka da su rinka halarto ni ka rinka yawaita wannan addu'ar da Allah madaukakin sarki ya sanar da annabinsa sallallahu alaihi wasallam sannan ka rinka kada kai hukunci da waswasi kada kai aiki da abin da yake ce maka kuma yana da kyau ka samu ka ga likita don wani lokaci irin wannan cuta ce wadda take take da alaka da kwakwalwa ba lallai abu ne wanda yake lallai zai zamanto daga shaidanu ba zai iya zamantowa cuta ce daga kwakwalwa ka je ka sami likita wani lokaci akwai magunguna da za a baka wanda za su amfane ka akan wannan sannan wannan yace yana son ƙarin bayani akan sahun sallah domin na lura wasu sukan yi turereniya wajen cika sahu har da bacin rai kamar za a yi doke-doke in kuma akwai hadisi shi kenan eh akwai hadisi da ya ce mutane da sun san alkhairin da ke cikin sahun farko da sun yi ƙuri'a a kai kama kun san ƙuri'a tsari ce ba a ci barkatai ba ce wato da an ce za a bi tsari na yin ƙuri'a da mutane sun bi wannan tsarin na yin ƙuri'a to annan ba yana nufin kan cewa don kwaɗayin samun sahun farko sai kuma a yi ta a ci barkatai ba a rinka daga murya a cikin masallaci ana nema a yi fada masallaci ba a gina shi don haka ba ma'anar wato musabaka abinda ake nufi na musa abinda ake nufi na alkhairin sahun farko ai musabaka ai rige rige zuwa wajen ka zo da wurdan ka samu waje a sahun farko amma ba ka ce za ka zo ka kutsa ko ka tura wani ko ka taka shi don ka shiga ko ka taka wani don ka shiga cikin sahun farko ba a wannan bai halatta ba haƙƙin ɗan uwa alfarmarsa tana da tsarki a cikin shari'a akan neman alhairi wanda yake na sunna ne bai kamata mutum ya tozarta farilla ba wannan rashin fikihu a cikin addini ne dan kana so ka tamu falalar sahun farko wannan sai ya kai ka kai istitala wato ka saki harshenka ka miƙe wato ka saki bakinka akan mutuncin ɗan uwanka da gaya masa baƙan magana ko kuma da zaginsa ko dai masa mummunan kallo ma duk wannan yana daga cikin keta hurumin Allah akan neman mustahabbi za ka keta hurumin Allah wannan ya nuna rashin fahimtar addini kuma yawanci wannan wata sha'awa ce hafiya koyayyen sha'awa ce ba dan Allah ake yin wannan ba shedan ne yake zayyana ma mutum in dan Allah ne ba za ka ketare haƙƙin Allah dan ka ce za ka yi abin da yake mustahabbi ko abin da yake mustahabbi ba domin yawan ya nuna kan cewa yana daga cikin abinda malamai suke ce ma ash-shahawatul khafiyya boyayyar sha'awa wanda shedan yake zuwa ya zayyana ma mutum aiki wanda yake zahirin sa na ibada ne amma kuma za a yi ilu ta jawo bau haka ake cewa ko a Hausa ilu za ta jawo bau domin yayin da zaka je domin neman musahabbi ka je ka janyo ma kanka ka je ka aikata haramun to wannan shine kilu ta jawo bau saboda haka mutum ya zamanto mai fahimta a cikin addini ya zamanto mai faɗaka wajen yaƙi da shaɗan ta inda zai shigo ta duk inda zai shigo maka ba lallai shaɗan ya zo ya shigo maka ta hanyar ya sa ka ka je gidan giya ko gidan matan banza ba a cikin masallaci shaɗan zai iya zuwa maka ya zo ya sanya ka kai abu wanda za ka kamar irin wannan kaga shaɗan ne yakan sanya mutane su irin wannan Allah ya kiyashe mu wannan ya ce menene ma'anar subhanallahi da walhamdulillahi e ma'ana subhanallahi tsarki ya tabbata ga Allah ma'ana duk abin da bai dace da Allah ba to ka tsarkake shi daga wannan wanda kalma ce da Allah yake so domin ya zaba ma mala'iku ita ibadar mala'iku tasbihi da tahmid tsarkake Allah da gode masa shi ko walhamdulillah kana cewa dukkan yabo ya tabbata ga Allah shi shi kadai wato dukkan abinda za a yi yabo da shi to Allah shi ya cancanta a yabe shi shi ya cancanta a yabe shi dan shi abin yabo ne kuma shi ya cancanta a yabe shi dan ni'imar da yake yi dan ayyukansa ya cancanta a yabe shi dan zatinsa dan sifofinsa dan ayyukansa to faɗin wannan kalma wato waɗannan kalmomi ne da su ne matukar gaskiya muntahar gaskiya kenan cewa Allah ya tsarkaka daga dukkan abin da bai dace da shi ba ba wanda ya cancanta a tsarkake shi daga dukkan abin da bai dace da shi ba irin Allah ba kuma wanda ya cancanta a yabe shi akan sifofinsa kyawawa da kuma akan zatinsa da kuma akan ayyukansa waɗanda suke na alkhai waɗanda suke babu wani abu wanda yake mara kyau a cikinsu sai Allah domin shi ne dukkan wani abu alkhairi ne tare da shi babu sharri gare shi jalla wa'ala saboda haka waɗannan kalmomi ne masu tsada wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce faɗin walhamdulillah tamla'ul mizan tana cika mizanin ayyuka abinda faɗarta sau ɗaya yana cika mizanin ayyuka da kuma subhanallah walhamdulillah tamla'ani suna cika mizanin ayyuka su su biyu ko kuma suna cika abin da ke sama da tsakanin sama da ƙasa saboda girman su a wajen Allah saboda haka kalmomi ne masu tsada shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sunnata mana ambaton su bayan kowace sallah sau 33 subhanallah sau 33 walhamdulillah sau 33 wallahu akbar kuma aka kira su tare da sauran kalmomi su ne wallahu akbar wala ilaha wala ilaha illallah wallahu akbar waɗannan kalmomi aka kira su albaqiyatu salihat wato kyawawan ayyuka masu dawwama masu wanzuwa wanda su ne suka fi 'ya'ya da kuɗi domin 'ya'ya da kuɗi karewa suke su ka waɗannan kalmomi idan ka lizimce su kai tsuhururin su to su ne kyawawan ayyukan da za su zamanto dawwamammu ba sa karewa Allah ya mana muwafaka da zamanto cikin ahalin faɗan su wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in
بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين فلما فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إنما فعل سحر قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم وسحر هذا ولا يفلح الساحر قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين
نعم الله جل وعلا يشي ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون sannan muka aiko daga bayan waɗannan manzanni waɗanda ambatonsu ya gabata muka aiko da Musa da Haruna ila fir'auna wa mala'ihi ya zuwa ga fir'auna da jama'arsa almala wato masu cika ido wato su ne manya-manyan masu bashi shawara da manya-manyan ministocinsa bi ayatina muka aiko su da ayoyinmu ayoyin Allah da Allah ya aiko annabi Musa da su da annabi Harun su ne hujjojinsa mabayyana wanda za su sa mutane su imani walaqad atayna Musa tis'a ayatin bayyinati Allah ya ce mun ba mu annabi Musa ayoyi guda tara bayyanannu su ne ya sanya hannunsa a ƙarƙashin hannunsa a wato a ƙarƙashin a cikin hamatarsa ya fito da shi yana kyalkyali ba tare da cutar bararsa ya kuma ba shi sanda wanda idan ya yi wurgi da sandan nan sandan nan sai ya zamanto macijiya in ya duka da sandan nan ga dutse sai dutsen ya zamanto ya bubbugo da ruwa ta idaniya goma sha biyu ya kuma ba shi wato ayoyi waɗanda yayin da mutanen fir'auna suka kangare ya zamanto hujja a gare su don su can cewa shi annabin allah ne na gaskiya shi ne a tufan Allah ya turo musu da ruwa na tufana da ya cika gidajensu da kwaɗi waɗanda suka matsa musu da wadda fadi a walƙummal da kwarkwata waddam da kuma jini shine ruwansu da komai da komai nasu duk wani abin sha sai ya koma jini amma idan bani isra'il ne su ka sai su sha ruwa ko da bani isra'il zai gunsu ruwa ya zo ya sanya shi a cikin bakin kibbi cikin mutanen fir'auna yana shiga bakinsa sai ya koma jini فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات دكما دكما الجراد فارا dan da aka yi ruwan tufana din suka yi addu'a annabi Musa ya janye musu sai kuma suka ce ga yabanya ta zo suna farin ciki sai kuma Allah ya turo musu kwari a fara duk ta cinye yabanyar gabaki daya suka roki annabi Musa idan Allah ya yaye musu za su yi imani annabi Musa ya addu'a suka kangare sai Allah kuma ya turo musu da kwaɗi bayan nan Allah ya turo musu da kwarkwata bayan nan Allah ya turo musu da jini kun ga guda biyar kenan anan ga biyu a can su ne suka zamanto guda bakwai kenan ko to sai kuma a almanna wasalwa abinci daga cikin aljanna da kuma ketawar teku wannan ayoyi ne mabayyana wanda Allah maɗaukakin sarki ya ba mu annabi Musa a guda tara a bisa yadda malaman tafsiri suka ambata don haka Allah maɗaukakin sarki ya tabbatar da cewa ya aiko bayan bayan manzanni da suka wuce sai aka aiko annabi Musa fa'idar ambatan aiko annabi Musa da keɓance shi da ambato domin shine al'umma ta farko da ta zamanto Allah maɗaukakin sarki ya ba ta shari'a rubutatta ita ce al'umma ta farko da Allah ya bata shari'a rubutatta domin annabi Musa ya zo ne ya kafa al'umma sauran annabawa bayyana tauhidi suke da yin wa'azi ga mutane su gyara ɗabi'unsu su gyara halinsu shari'arsu ba ta fi wato dokoki na wa'azi ba na tsakanin mutum da kansa amma tsarin al'umma da doka ta shari'a wadda take bayyana yadda ake gudanar da al'umma malamai na tarihin musulunci sun ce annabi musa shine farkon wanda ya zo da wannan shi yasa allah maɗaukakin sarki ya ba da kissarsa a cikin alkur'ani sai da kissan dukkan wani annabi kuma domin shine kissarsa sai kama sosai da tarihin wannan da wannan al'umma ta musulunci ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi yasa ne ma hatta a cikin littattafan farko Allah yake ce ma a yake faɗan irin bisharar da annabi Isa ya yi da zuwan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cewa manzo ne shi kamar annabi Musa saboda akwai fuskokin muwafaka tsakaninsu da yawa kowanne daga cikinsu ya zo da shari'a rubutatta kowanne daga cikinsu ya kafa al'umma kowanne daga cikinsu a a a kowanne daga cikinsu yana daga cikin ulul azmi minar rusul masu azama in kana ganin azama irin ta annabi Musa kuma ka karanta tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga azama irin ta annabi Muhammad sallallahu wa sallamuhu alaihi sai kaga mushabahar tana da yawa to saboda wannan Allah ya yawaita ambaton kissarsa to a nan wajen Allah maɗaukakin sarki ya ware shi da ambato a bayan jerin gwanan annabawa da suka zo bayan annabi Nuhu saboda wannan sifa tasa da kuma kan cewar tarihinsa akwai darussa masu yawa ga al'ummar musulmi Allah ta'ala ya ce da ya aiko shi da ayo ya aiko annabi Musa da annabi Harun annabi Musa shine asalin mai risala shi annabi Harun Allah madaukakin sarki ya aiko shi domin ya karfafa annabi Musa fa arsilhu ma iya rid an yusaddiquni yace qala sanashuddu abudaka bi akhika za mu karfafa dantsanka da dan uwanka shi annabi Harun mai karfafawa ne ga annabi Musa mai bayani na maksudin annabi Musa saboda annabi Musa alaihi salatu wassalam yana da nauyi a kan harshensa na wajen bayani sai ya nemi Allah maɗaukakin sarki ya sanya masa mataimaki waje alli waziran min ahli haruna ahi ushdud bihi azri wa ashrikhu fi amri yace Allah ka kar Allah maɗaukakin ya roki Allah maɗaukakin sarki da ya taimaka masa da ɗan uwansa Harun daga cikin iyalansa yace Allah ka karfafa wato bayana tare da shi Allah madaukaki a Allah madaukakin sarki ya karfafa shi da annabi Harun saboda haka asalin risalar ta annabi Musa ce shi annabi Harun mai karfafa shi ne amma sai Allah ya ce su su biyun Allah ya aiko su tamkar risalar tasu ce ga baki daya domin kuwa tara tare ya tura ko wajen fir'auna idhaba ila fir'auna ku ku biyu ku tafi wajen fir'auna innahu tagha to da suka zo Allah ta'ala sai ce fastakbaru da fir'auna da mala'unsa fastakbaru sai suka isa matuƙa wajen girman kai menene girman kai watsi da gaskiya wato suka yi watsi da gaskiyar da ta zo musu wa kanu qauman mujrimin sun kasance mutane ne mujrimai wato masu ijrami al ijram shine fita daga da'ar Allah da ƙetare iyakar Allah yana daga cikin ijramin su kan cewar sun kasance duk wani wanda yake ba dan jinsin su ba to za su mayar da shi bawa bawa za su mayar da shi su rinka gana masa azaba duk bako idan ya zo ba shi da haƙƙin ya zamanto ɗan ƙasa kamar su mai ƴanci mai haƙƙi a sai dai ya zamanto bawansu in dai ba haifaffen baƙirɗi ba ne saboda haka haka suka bar bani isra'il shi yasa suke cewa udina min qabli an ta'tiyana wa min ba'di ma ji'tana an yi mana azaba tun kafin ka zo mana da bayan ka zo mana kuma Allah ta'ala ya faɗi dangane abinda zai sifanta maka wannan ijramin nasu shine abinda Allah ta'ala ya sifanta su da shi a cikin suratul qasas inna fir'auna ala fil ardi wa ja'ala ahlaha shi'a يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين فرعون يا جبيران شي أباين كسا يسن يمتانا كسا جماعة جماعة قنجيا قنجيا yana mayar da waɗansu su raunana ya yanka ya rinka yanka ‘ya'yansu maza yana kyale matansu maza yana kyale yana kyale matayensu da rai Allah ce innahu kana minal mufsidin lallai ya kasance daga cikin mabarnata Allah ya bayyana Fir'auna yace lallai ya kasance daga cikin mabarnata to yayin da Annabi Musa ya zo musu da ayoyi sai suka yi girman kai Allah ya ce dama can sun kasance mujirmai wanda yake nuna cewar ɗaya daga cikin abin da yake sanya mutane suke watsar da ayoyin Allah wato abin da ya gabata gare su na jabiranci a cikin haƙƙin mutane na cin zalin mutane cin zalin mutane yana daga cikin abin da yake hana yake sanya mutum ya girman kai ga barin gaskiya shi yasa ma kuma kun ga aka fassara alkibru da cewa batrul haq wa ghamtun nas wato mutum ya tace gaskiya ya kuma wulakanta mutane mutum ya ga gaskiya ya ce ya fi karfin ya bita kuma ya rinka wulakanta mutane yana ganin mutane ba komai bane cuta ce to ɗaya daga cikin abin da yake sa mutum yake yin wannan al'ijram shine shiga cikin haƙƙin mutane ganin mutane ba su da wani haƙƙi a kanka da cutarsu da zalunci Allah ya ce falamma ja'ahumul haqqu min indina to yayin da gaskiya ta zo musu daga gare mu alhaqqu anan shine sakon annabi Musa da hujjojin da Allah ya bama annabi Musa qalu inna hadha la sihrun mubin sai suka ce wallahi wannan sihiri ne bayyananne da suka ga gaskiya kaga Allah ta'ala ya bayyana abin da ya zo musu cewa gaskiya ne wato su kansu sun san gaskiya ne kamar yadda Allah ta'ala ya ce wa jahadu biha wa taiqanatha anfusuhum zulman wa uluwa sun yi sun yi sun yi musu ayoyinmu tare da kuma zuciyarsu sun yi yaƙini da kan cewa gaskiya ne wato ya tabbata cewa gaskiya ne sai suka ce wannan sihiri ne mabayyani wannan kaga magana an danganta ta gare su ga baki daya to amma kamar yanda ya bayyana zo a cikin suratu shu'ara fir'aun shi ya so ma fada falamma ja'akum ayatun a a a قال قال للملأ حوله إن هذا لسحر مبين قال للملأ حوله إن هذا لسحر مبين شي فرعون شي يشي ما ملأ يشي ومتاننسا wannan fa sihiri ne mabayyani sai suka dauka tunda sarki ya faɗa tunda fir'auna ya faɗa sai su ma suka yi amshi shine nan Allah ya dangana kan cewa magana ta su ce ga baki daya domin sun bi fir'auna ba su a'a fir'auna wannan abin fa gaskiya ne in banda kaɗan waɗanda suka yi imani daga cikin mutanensa to abin da suka ce ma annabi Musa kenan da gaskiya ta zo musu wato ba kawai sakon ya kunshi gaskiya ba a'a da kuma hujjoji sune ayoyin ayoyin sun zo musu domin Allah madaukakin sarki a yayin da suka yi masa inkari sai annabi Musa ce qala awalau ji'tukum bi shay'in mubin yace ko da ne zo muku da wani abu wanda yake bayyananne qala fa'ti bihi in kunta min as-sadiqin suka ce sai fir'auna yace ka zo da shi in kai kana daga cikin masu gaskiya fa alqa asahu fa idha hiya thubanun mubin wa naza'a yadahu fa idha hiya bayda'u lin-nazirin ya jefa sandansa sai ya zamanto wato a kumurci a maciji bayyananne yana motsi ya fitar da hannunsa sai ga gashi yana haske yana kyalkyali qala lil mala'i hawlahu inna hadha la sahirun mubin sai fir'auna yace ma mala'u a kewaye da shi to kun ga fa sihiri ne fa wannan bayyanannen sihiri bayyanannen sihiri to sai annabi Musa yace qala Musa annabi Musa yace ataquluna lil haqqi lamma ja'akum asihrun hadha yanzu kuna ce ma gaskiya yayin da gaskiya ta zo muku kuna cewa wato sihiri ne mabayyani a sihirun haza yanzu wannan sihiri ne wato abinda suka faɗa ba wai a sihirun haza ba ne a taƙununa lil haƙƙi lamma ja'akum jawabin maqulul qawl mahdhuf shine kuna faɗin kuna faɗi ga gaskiya yayin da ta zo muku cewa inna hadha la sihrun mubin wannan sihiri ne mabayyani to a sihirun haza yanzu wannan sihiri ne wala yuflihu sahirun masu sihiri ba sa rabauta domin ni ko gashi mai rinjaye ne a kanku kuma zan yi rinjaye a kanku duk ƙarfinku duk girmanku inda ni mai sihiri ne ba zan yi rinjaye a kanku ba kuma zan ce wannan sihiri ne bayan ina rushe sihiri ina cewa wala yuflihu sahirun a sihirun haza wato bai dace da wannan kaga muhatsabar hankali ne kwa ce ya yi zo da sihiri kuma in ce muku wannan ya fi ƙarfin sihiri sannan kuma ku ce ni mai sihiri ne ina rusa sihiri sannan ku ce ni mai yin sihiri ne ai kaga wanda yake rusa sihiri idan abin da ya zo da shi sihiri ne kaga ba zai yi a ce ya rusa sihiri ba kamata yi ya kamba sha'anin sihiri to kaga wannan amfani ne yana wato muhatsabar hankalinsu ne da tunaninsu yace wala yuflihu sahirun kuma wannan a cikin fadin Allah wala yuflihu sahirun duk da yake Allah ya faɗe shi a harshen Annabi Musa akwai takririn haƙiƙa ta Allah cewa mai sihiri baya rabauta mai sihiri baya rabauta domin duk mai sihiri sihirinsa ba zai yi ba sai ya yarda kan cewa shi kafiri ne kuma sai ya yarda cewa akwai wuta kuma shi dan wuta ne sai ya yarda da wannan sannan sihirin sa zai ku karanta wanda suka yi rubutu akan black magic abin da suke faɗa kenan na black magic ba za ka sihirin ka ba zai yi ba sai ka yarda da waɗannan ka yarda Allah gaskiya ne kuma akwai wuta kuma wuta gaskiya ce kuma kai dan wuta ne wala qad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq lalle sun sani duk wanda ya sayi sihiri ya ɗauki hanyar sihiri ba shi da rabo a lahira duk mai yin sihiri ya san wannan shi yasa Allah nan ya tabbatar wala yuflihu sahiru wannan hakika ce mai sihiri baya falahi baya rabauta duniya da lahira ya san wannan shi yasa haka za ga sun sun kare watsatsu haka za ga dan bori ya kare watsatsi cikin dauda cikin wulakanci cikin kaskanci domin abin da ya sai kansa kenan shine istimta'a din amfana da aljanu ba dan sihiri da aljanu ne ai ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا اجلنا الذي اجلت لنا mun amfana da juna shaidanu mai wani amfana suke daga mutane yayin da suka bi su a wajen sihiri shine su zamanto bayin su su sanya su su ci najasa su sanya su su kwana cikin najasa ko kuma su sanya su su rinka najasa akan littafin Allah ko su rinka sallah a cikin janaba za su yi sallah da mutane amma da sharadi sai cikin janaba za su yi sallah duk ran da suka yi sallah da cikakken tsarki sihirin ya kare su kuma babban tashin hankalinsu sihirin ya kare eh kamar wanda aka bashi layar zana ce an bashi layar zana idan ita ma tana daga cikin jinsin sihirin babban tashin hankalinsa ya je ya yi sata ya kwaso kuɗin mutane layar zana su kare a kama shi a yi masa dukan tsaya to mai sihiri babban tashin hankalinsa ake sihirin zai kare to wala yuflihu sahirun kun ga wannan hakika ce Allah yake tabbatar mana wato a cikin kasas sunna uslubin alqur'ani yana tabbatar da abubuwa masu yawa yanzu kaga da kawai Allah madaukakin da aka ce a sihirun hada wala yuflihun da mayar da wato aikan cewar abin waɗanda ba sa rabauta masu yin sihirin waɗanda kuke cewa ni ina daga cikinsu ya zamanto an yi idmar fi ma- fi- fi- fi mawqi'il izhar a wajen da ya kamata a bayyana sai a yi idmar sai a ɓoye ba a faɗe su ba amma ba zai tabbatar da wannan haƙiƙar ba amma da Allah ya ce wala yuflihu sahirun masu sihiri ba ka rabauta kaga wannan tabbatar da wata haƙiƙa ce kauniya ta kudura Allah wato Allah ya lizumta musu adamul falahi shar'an wa qadaran a shari'a ba za su rabauta ba haka zalik domin hukuncin su a kashe su mai sihiri hukuncin su a shari'a a kashe shi ina rabo an kwace rayuwar a cikin kaddara kuma hukuncin sa duniya da lahira ba zai samu falahu ba ba zai samu rabauta ba to wannan ab- hukuncin Allah ne sannan Allah ya sannan Allah ta'ala ya ci gaba da ambata mana muhawara tsakaninsu qalu sai suka ce wato fir'auna da mutanensa أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا shin ka zo mana ne domin ka ɗauke mu daga abin da muka samu iyayenmu a kansa wata kuna na kuma kibriya fil ab kuma girma da ɗaukaka ya kasance a gare ku a bayan ƙasa a wannan ƙasa domin al'ardu a nan al'adun nan lil ahadi ƙasar da suke nufi ƙasar misra ya zamanto ku ne kuke da mulki da girma a cikin misra wa ma nahnu lakuma bi mu'minin to mu kam ba masu ba da gaskiya bane gare ku ko kaɗan wato ba masu tabbata bane a cikin imani gare ku la a yanzu wala a gaba wato suka karyata annabi Musa saboda abu guda biyu suka ce zai ɗauke su daga abin da suka sami iyayensu a kai kamar yadda suka ce wa yadhhaba bi tariqatikumul mutla in hadhani la sahirani yuridani an yukhrijakum min ardikum bi sihrihima wa yadhhaba bi tariqatikumul mutla waɗannan masu sihiri ne guda biyu suna so su fitar da ku daga cikin birninku na misra da sihirinsu kuma su tafi da al'adar ku wadda take maɗaukakiya hanyar ku wadda take maɗaukakiya wato suna alfahari da abin da iyaye suke a kai wannan ita ce rigimar annabawa da mutanensu koyaushe annabawa suka zo sai mutane sun kafa hujja da abin da suka samu mutanensu a kai inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala asarihim muhtadu mu mun sami iyayenmu akan wata akan wata akan wani addini domin al'umma bi ma'ana addin al-milla mun sami iyayenmu akan wata wani addini kuma mu masu biyayya ne akan wannan hanyar tasu a ringa alfahari da abin da iyaye suke a kai wannan yana ɗaya daga cikin wato a yana ɗaya daga cikin hanyoyin kafirci mutum ya rinka alfahari da abin da ya sami iyayensa a kai ko da ko wannan abin ba shi da hujja akan ba shi da hujja daga maganar Allah daga kuma shari'ar Allah ba a kafa hujja da abin da magabata suka yi sai idan magabatan nan sun zamanto akan shari'a amma in ba akan shari'a suke ba al'ada ba a hukunci da ita don haka yayin da malamai ma suka ce al'adatu muhakkama ko muhakkima ana hukunci da al'ada ana nufin al'adar da shari'a ta tabbatar da ita al'adar da shari'a ta tabbatar da ita ana hukunci da ita amma kai kai kai amfani da al'ada don ka ije shari'a to wannan asalin bata ne al'adar kafirai ne al'adar kafirai ne don haka wannan yana ɗaya daga cikin abin da ya wajaba masu wa'azi a kula da shi wajen gyaran al'umma a ɗauke mutane daga miyagun al'adu yayin da suka ci karo da shari'a da kuma kada mutane su kafa hujja da cewa ai abin da muka sami iyayenmu da kakanninmu suke yi kenan wajen ije shari'ar Allah wannan yana ɗaya daga cikin asalin bata sannan kuma hujjar su ta biyu wato suna ganin addini da'awa da ake ta addini hanya ce ta samun ɗaukaka a bayan ƙasa ta samun mulki kun ga shi yasa quraishu suka ce ma annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam idan wannan da'awar da ka zo da ita ka zo ne dan neman mulki to sai mu tare gabaki ɗaya mu mai da kai ka zamanto sarki in ya so ka ajiye ta duk a huta saboda dukkan da'awa ta annabawa ta zo da saƙon juyin juya hali ne revolution ne abinda aka ɗauka shine ubangiji an ce ba shine ubangiji ba Allah ne kaɗai waɗanda suke su ne suke kafa shari'a bokaye da waɗanda suke su ne masu gadin wurin bautar gumaka wanda daga wajensu ne ake karɓar alhalal wal haram an ce ba za a bi su ba an ce sai ta hanyar manzon Allah kawai ake sanin halal wal haram sallallahu alaihi wasallam to da ka da juyin juya hali ne don haka duk wanda ya zo da da'awar ake tsammanin cewar ya zo ne ya kwace mulki domin kuma su masu mulki a ko'ina suke suna dogaro da wani asali wanda shine yake ba da hujja ga mulkin da suke yi wanda a cikin al'umma wadda take ta shirka abin da yake tabbatar da wato ingancin mulkin masu mulki a al'umma ta shirka su shine addinin shirka addinin fir'auna shine ya tabbatar da mulkin fir'auna akan haka ake masa ake masa mubaya'a dan haka yayin da aka watsar da addinin fir'auna an watsar da mulkin fir'auna ne shi yasa kaga fir'auna ya tadarruji yace yayin da annabi Musa ya zo yayin da annabi Musa ya zo ya bagaya ma fir'auna da ya fir'auna ya ce wa ma rabbul alami menene kuma ubangijin talikai sai annabi Musa ya ce rabbus qala rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma ce ubangijin sammai da ƙasa da abin da ke tsakanin su ya dauko ta daga can sammai da ƙasa duk shine ya ce sai fir'auna me yace ala tasmi'un kun ji abin da yake faɗa qala rabbukum wa rabbu abaikum al-awwalin ubangijinku kuma ubangijin iyayenku da kakanninku hatta kai fir'auna iyayenka da kakanninka ubangiji na shine ubangijinku shine ubangijin iyayenka da kakanninka sai ce inna inna rasulakum alladhi ursila ilaykum lamajnun wannan manzon naku da aka aiko gare ku mahaukaci ne yace kuna da wani ubangiji har ma ubangijin iyayena wannan ba shi da lafiya sai ce rabbul qala rabbul mashriqi wal maghribi wa ma bainahuma in kuntum ta'qilun yace ubangijin gabas da yamma da abin da ke tsakanin su in kuna da hankali yace to anan ya gane cewar wato bai ma yadda da mulkin sa ba qala la in ittakhadta ilahan ghairi la aj'alannaka minal masjunin to in dai ka rike wani ubangiji ba ni ba to zaka zama cikin yan fursuna dan ya ji an ce mulkin gabas da yamma saboda haka har misra kenan wato har misra ma ba ni ne sarki ba akwai wani ubangiji ba ni ba kaga inda annabi Musa ya tadarruji da shi to shine wata kunu lakum al-kibriya girma ya zaman to gare ku ya zaman to ga ba ga fir'auna ba da wanda kuma fir'auna yadda su ne masu girma suka ce ba za mu taba imani da kai ba saboda haka sun yi nafayin imani saboda waɗannan hujjar kuma ita ke nan magana kafirai fi kulli asrin wa zaman a kowane zamani da kuma a kowane lokaci na'am sai Allah ya ce
فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم kuma fir'auna sai yace ku zo min da dukkan mai sihiri masani a cikin sihirinsa wato a dukkan gunduman misra duk inda ake da wani wato dan dabo mai sihiri kuma kwararre a ciki a zo masa da shi wannan fir'auna ya bada umarni ne amma asali shawarar shawarar masu bada shawara ne qala al-mala'u min qaumi fir'auna وقال قال الملأ من قوم فرعون الله مدوكين سركي يتي قال الملأ حوله قال فرعون إن هذا لساهر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسيره فماذا تأمرون قالوا أرجه وأخاه وبعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم سو فرع سو واتو السهرة سو نسكتي أثورا رام أم شأن أن موسى كاليشي وبعث في المدائن حاشرين tura masu gangami a garuruwa a birane duk su je cikin biranen gundumarka ya atuka bi kulli saharin ali su zo maka da dukkan kwararre mai yawan sihiri kuma gwani a cikin sihirin nasa sai ya dauki shawararsu sai ya ce anan Allah yana bamu umar yana bamu labarin a can ya bamu labarin yadda aka yi ma aka ce a kawo masu sihirin nan kuma sai kawai ya ambata mana umarnin da fir'auna ya bayar fir'auna sai ya ce ku zo min da dukkan mai sihiri don su mala'u ba su isa su ba ba su isa su faɗa ba kun ga yadda ake mulki kenan su masu bada shawara ne yan majalisa ba su ne suke da kuwar tamfiliya ba ba su ne masu zartarwa ba sai dai su ce ga abin da za a yi fir'auna to shi kuma fir'auna sai ya bada umarni fa arsala fil fir'auna fil madaini hashi fa arsala fir'auna fil madaini hashirin innaha sannan sai fir'auna ya tura kan a zo masa da dukkan masu sihiri Allah ya ce falamma ja'a as-sahara yayin da masu sihiri suka zo qala lahum musa alqu ma antum mulqun sai annabi musa ya ce musu ku jefa abinda ku jefa abinda kuke ku masu jefa shi ne wato mubarati za a yi za a yi wato ta keke da keke kuma wajen ta keke da keke kun ga kowa yana so a ce shine zai fara don ya zamanto shine ya burge kowa to amma annabi Musa saboda abin da yake da shi na ilimin da Allah ya bashi dan Allah madaukakin sarki ya umarce shi haka zai da as-saharatu suka ce imma an tulqiya wa imma an nakuna nahnu al-mulqin ko dai kai ka jefa mu ga irin naka ko kuma mu zamanto mu ne masu jefawa sai annabi Musa ya ce musu alquma antum mulqun ku jefa abinda kuke masu jefa shi ne falamma alqaw Allah ya ce yayin da suka jefa qala Musa sai annabi Musa ya ce ma ji'tum bihi as-sihr abinda kuka zo da shi sihiri shine ainihin sihiri inna Allah sayubtilu kuma wallahi Allah zai bata shi inna Allah la yuslihu amalan mufsidin wallahi Allah lalle Allah baya inganta aikin masu barna wayannan kalmomi annabi Musa ya gaya musu yace abinda kuka zo da shi sihiri ne wato ba hakika bane domin asalin sihiri shine at-tamwi a jirkita wato ai mutum rufa ido ai mutum rufa ido Allah maɗaukakin sarki ya ambata sihirin da suka zo da shi da cewa falamma alqau saharu a ayunan nas wastarhabuhum wa ja'u bi sihrin azim yayin da suka jefa sandunan nasu sai suka yi ma mutane saharu a ayunan nas sai suka sihirce idanun mutane wastarhabuhum suka jefa razani a cikin zukatansu kuma suka zo da sihiri mai girma to kun ga wannan duk wanda yace babu sihiri yana karanta alkur'ani ne Allah ya tabbatar da kan cewa akwai sihiri har ya sifanta cewa mutanen fir'auna sun yi sihiri kuma sihiri mai girma Allah ta'ala ya faɗa domin wannan Allah yana faɗan abin da suka yi ne saharu a ayunan nas wastarhabuhum wa ja'u bi sihrin azim wanda yake hatta annabi Musa sai da ya ji tsoro fa aujasa fi nafsihi khifatan Musa annabi Musa sai ya ji tsoro a cikin zuciyarsa a cikin ransa Allah ya ce masa kulna la tahaf muka ce masa kada ka ji tsoro innaka antal a'la kai ne madaukaki to wannan yaqinin wannan sakinar da Allah ya bashi sai ce ma ji'tum bihi sihr abin da kuka zo da shi sihiri ne inna Allah sayubtiluhu Allah zai baka shi wanda ya nuna cewa wato sihiri Allah yana iko Allah ne mai ikon bata shi saboda haka ka nemi bata shi wajen Allah don haka malamai suka ce ba a bata sihiri da sihiri idan an maka sihiri kada ka je wajen wani mai sihiri ya bata sihirin da aka yi maka sihiri zai yi amfani da aljani ya yi nasa sihirin kada ka je ka nemi wani aljanin shi kuma ya zo ya warware wannan sihirin aljanin ya ce ga abin da za a yi ga abin da za a yi shi kuma zai tilasta ma wannan aljanin da karfi da yaji saboda karfinsa ya fi na wannan aljanin sai a bata shi to abinda mutane ba sa tunani to shi ma wannan aljanin ba zai iya zuwa ya je ya nemo taimako da kansa aljanin ba su da ƙara su da ƙara su da ƙara yaƙi da wannan aljanin in ya je ya nemo waɗansu shi ma ya je ya nemo waɗansu saboda haka haka za a yi ta yi shi yasa za ka ga wanda suke neman bata sihiri da sihiri haka abin zai ta tafiya ba zai taɓa ƙarewa ba amma mai bata shi shine Allah inna Allah sayubtiluhu Allah shine Allah zai bata shi inna Allah la yuslihu amalan mufsidin Allah baya kyautata aikin masu barna wannan ma ka'ida ce ka dauke ta ka'ida Allah bai ce kawai baya kyautata ayyukan masu sihiri ba domin masu sihiri jinsin na masu barna ne duk wani mabarnaci Allah ba zai kyautata aikinsa ba duk wani mai barna Allah ba zai kyauta aikinsa ba shi yasa duk wanda ya sanya sabo a gaba Allah ba zai kyauta aikinsa ba aikinsa ba zai kyau ba wannan ka'ida ce da Allah madaukakin sarki ya faɗa inna Allah la yuslihu amalan mufsidin Allah baya inganta baya kyautata aikin masu barna domin al-islah yana nufin inganta abu yana nufin kyautata abu abu yayi kyau to mabarnata Allah ba zai taba kyautata aikin su ba wa yuhiqqu Allahu al-haqqa bi kalimatihi kuma Allah zai tabbatar da gaskiya bi kalimatihi da kalmominsa kalmomin Allah su ne suke tabbatar da gaskiya shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake isti'aza da su akan shaydanu a'udhu bi kalimati llahi tammati min ghadabihi wa min sharri ibadihi wa min hamazati shayatin wa an yahdurun ina neman tsarin Allah da kalmomin Allah cikakku daga fushin Allah da sharrin bayinsa da kuma wasuwasin shaidanu da kuma su halarce ni kalmomin Allah su ne suke tabbatar da gaskiya in gaskiya ta zo sai shaidanu su bar wajen shi yasa da kalmomin Allah sai ka kore su da kalmomin Allah sai ka kori shaidan ka hana shi shiga gidanka da bismillahi ka hana shi cin abinci da bismillahi ka hana shi tarawa da matarka yayin da kake tarawa da matarka da bismillahi ka nisantar da shi daga abun hawanka da bismi da kal da sunan Allah kalmomin Allah da shi ake tabbatar da gaskiya ake yakin shaidanu walau karihal mujrimun ko da ku mujrimai sun ki kun ga a cikin wannan annabi Musa ne ya faɗa yayin da masu sihiri suka yi sihiri wato waɗannan kalmomi su ne suke ɓata sihirin masu sihiri daga cikin jinsin abubuwan da Allah ya bata sihirin masu sihiri wannan magana ta annabi Musa ma ji'tum bihi sihru inna Allah sayubtiluhu inna Allah la yuslihu amala al-mufsidin wa yuhiqqu Allah al-haqq bi kalimatihi walau kariha al-mujrimun ya faɗi wannan amma bai ce walau karihtum ba ko da kun ki sai ce walau kariha al-mujrimun ko da mujrimai sun ki saboda inda ya ce ko da kun ki kaga sai ya zamanto kan cewa ya aibata su fir'auna da mutanensa amma saboda akwai kwaɗayin cewar Allah maɗaukakin sarki ya ce faƙula lahu ƙaunan layyina ku gaya masa magana mai taushi la'allahu ya tazakkaru aw yakhsha la'alla zai ji tsoron Allah ya wa'azu ko ya ji tsoron Allah shi yasa sai ya ce walau karihal mujrimun ko da mujrimai sun ki bai ce ko da kun ki ba ku mujrimai ya ayyuhal mujrimun bai gaya musu haka ba sai ya ce walau karihal mujrimun dan wato ya zamanto cewa to a ai ku ba mu so mu zamanto mujrimai dan haka bari mu yadda mu yadda da kalmar Allah amma ba su yadda ba sai su wane ne suka yadda su ne Allah zai mana bayani akan waɗanda suka yi imani na'am ma amana lil musa illa dhurriyyatun min qawmihi ala qawmin min fir'auna wa mala'ihim an yaftinahum wa inna fir'auna la'alim fil ardi wa innahu lamina al-musrifin Allah ya ce fama amana li Musa babu wanda ya yi imani da annabi Musa illa zurriyatun min qaumihi sai waɗansu ƴan samari ƴan yara min qaumihi daga mutanensa ala khawfin min fir'auna tare da tsoro daga fir'auna wa mala'ihim da kuma mala'un fir'auna an yaftinahum da kansu fitine su a cikin addinin su ko kuma ala khawfin saboda tsoro min fir'auna tsoron da suke ji na fir'auna da wa mala'ihim da kuma manyan jama'ar fir'auna an yabtinahum kan su fitine su wato su hana su bin addinin su wa inna fir'auna la'alim fil ard fir'auna lalle wallahi mai jabbiranci ne a bayan kasa wa innahu laminal musrifin kuma lalle shi hakika yana daga cikin masu wuce iyaka a cikin barna Allah ya ce tare da wannan abin da Allah yake tabbatarwa na gaskiya da kalmomin Allah kuma suka gani da kalmomin Allah ne annabi Musa ya yi rinjaye ba da kalmarsa ba ba da karfinsa ba ba da sihirinsa ba ba da abu wanda yake ba da ma abin da yake ake ganin ya gudana a hannunsa ba a'a da kalmomin Allah to ba wanda ya imani da shi illa zurriyatun min qaumi az-zurriya sune wato al-ghilman wato ɗan yara ɗan yara daga cikin mutanensa to malamai sun yi saɓani wajen bamirin nan min ƙaunihi bamirin gawa yake komawa wato ‘yan samari daga mutanen wa mutanen fir'auna ko mutanen annabi musa abdullahi ɗan abbas abinda aka roto daga wajensa shine daga cikin mutanen annabi musa daga afon daga cikin daga cikin mutanen fir'auna mujahid ya ce daga cikin bani isra'il amma wannan an rufe ibn abbas ya ce ba wanda suke imani da annabi musa illa matarsa da muminu ali fir'auna wanda kisa ta zo a cikin suratu ghafir da kuma mai jiran taskar fir'auna da matarsa su ne kadai suka yi imani saboda jin tsoron fir'auna taba'an sai kuma wanda Allah ya ambata mana a cikin alkur'ani su ne as-sahara masu sihiri domin su ma cikin mutanen fir'auna ne su ne ma suke kare mulkin fir'auna domin as-sahara masu sihiri suna ganin wannan abin da ya faru Allah ta'ala sai ce fa'ul qiyas saharatu sajidin masu sihiri sai suka aka jefar da su suna masu sujada qalu amanna bi rabbil alamin mun yi imani da ubangijin talikai rabbi Musa wa Harun ubangijin Musa da Harun domin suna gani suka ce wannan ba sihiri bane wannan ya fi karfin sihiri tunda su gwanaye ne a cikin sihiri kuma sihirin da suka zo da shi sihiri ne da ya fi komai girma don an kira su su zo sihirin da zai kara daula ne sarki ga baki ɗaya ce su zo saboda haka abin da zai kara daula an zo an yi fito na fito da daula saboda haka duk abin da suka mallaka na ƙwarewa za su zo da shi saboda haka sun kura a daka wajen fito da sihiri suka ga abin ya suka ga abin an kayar da su suka san cewa ba abin da zai kayar da su in ba gaskiya ba kamar yadda kamar yadda aka ce mai sihiri ya san gaskiya ya san akwai gaskiya kuma ya san ba a kanta yake ba sai ya yarda sannan sihirinsa zai yi to suna ganin wannan sai Allah ya jefa hasken imani a zuciyarsu da safe sun zo suna masu kare kafirci kafin rana ta faɗi sun zamanto muminai shuhada'u dan fir'auna ya karkashe su ya karkashe su suka mutu muminai suka ce lan nu'tiraka ala ma ja'ana min al-bayyinati wallazi fatarana faqdi ma anta qadi inna ma taqdi hadhihi al-hayat ad-dunya inna amanna bi rabbina liyaghfira lana khatayana wa ma akrahtana alayhi min as-sihr wallahu khairun wa abqa suka miƙa wuya aka kashe su suka mutu akan suka zaɓi Allah suka ce wallahu khairu wa abqa Allah shi yafi alkhairi shi yafi dawwama to saboda haka su ne ɗan kaɗan da suka yi imani da shi ƙauli na biyu kuma yace zurriyatun min qaumihi qaumihi qaumi qaumi Musa face wato waɗansu samari daga cikin mutanen annabi Musa to waɗansu sun rinjayar da wannan da cewar wato a lokacin da aka yi wannan mubaraza ba waɗanda suka yi imani sai kaɗan daga cikin mutanen annabu sai wato ‘yan yara daga cikin mutanen annabi Musa amma sauran banu Isra'il sai daga baya domin abin da aka sani shine duk bani Isra'il sun yi imani da annabi Musa dan ya zo ne ya fitar da su da ya tsirtar da su daga Fir'auna saboda haka me hikimar a ce waɗansu samari ne kawai suka yi imani daga cikin mutanen annabi Musa bayan an sani duk bani Isra'il ne suka yi imani to shine malamai suke taujihin wannan kauli a bisa wannan kauli na biyu da cewa a lokacin da aka yi wannan mubaraza tsakanin annabi Musa da masu sihiri to waɗanda kawai daga cikin bani Isra'il suka yi imani su ne 'yan samari saboda tsoron da suke na fir'auna da mala'unsa kan su fitine su to Allah ta'ala ya bayyana fir'auna da cewa jabberi ne a bayan ƙasa al'ulu shine wanda yake mai girman kai wanda yake yana yana keta kowa ya fi ƙarfin kowa kuma lalle shi yana daga cikin masu barna Allah maɗaukakin sarki ya sifanta shi da wannan barna ya wuce iyaka ya isa barnar fir'auna da ya ce ana rabbukumul a'ala ni ne ubangijin wanda ya fi kowa girma ma alimtu lakum min ilahin ghairi ban san kuna da wani abun bauta ba ba ni ba saboda haka shi wannan ya isa barnar fir'auna yanda yake wuce iyaka a cikin barna Allah madaukakin sarki ya ambata mana shi da haka na'am to sai annabi Musa ya ce wa qala Musa annabi annabi Musa ya ce ya qaumi ya ku mutane na in kuntum amantum billahi in kun kasance kuna yin imani da Allah fa alaihi tawakkalu to gare shi za ku dogara shi kadai in kuntum muslimin in kun kasance musulmi a gare shi za ku dogara shi ma dai jawabinsa kenan sharadi biyu ne dukkaninsu jawabin ɗaya ne ai fa alaihi tawakkalu ku dogara ga Allah fa qalu ala Allah tawakkalna sai aka kawo fa'u taqi suna jin wannan magana daga annabi Musa sai suka ce ala Allah tawakkalna mun dogara ga Allah shi kadai rabbana la taj'alna fitnatan lil qaumi zalimin ya ubangijinmu kada ka sanya mu mu zamanto fitina ga mutane azzalimai wato kada ka sanya mu mu zamanto waɗanda za ka sallada azzalimai a kanmu su karkashe mu gabaki ɗayanmu addini ya ƙare mutane su rinka cewa da waɗannan akan addinin gaskiya suke da ba a sallada makiya Allah a kansu ba shine fitinar wanajjina bi rahmatika min alqaumil kafirin kuma ka tsirtsirtar da mu saboda rahamarka daga mutane waɗanda suke kafirai wato suka yi tawassuli da rahmar Allah jalla wa'ala kan Allah ya tsirtar da su daga kafirai nan an ambata mutanen fir'auna da sifa guda biyu aka sifanta su da cewa alqaumu zalimu la taj'alna fitnatan lil qaumi zalimin kada ka sanya mu mu zamanto fitina ga mutane wanda suke cutar kansu an sifanta su da wannan sifa saboda sun kasance masu shirka shirka ko ita ce zalincin da tafi komai zalincin da yafi komai zalunci kuma yayi munasabar da kan cewa kada su zamanto fitina ga azzalimai domin yayin da Allah ya sallada azzalumai a kansu tare da zaluncinsu an san cewar akibar zalunci ba ta kyau amma kuma ya zamanto waɗanda aka zalunta su ne kuma aka ƙarar da su gabaki ɗaya taimakon Allah bai zo musu ba bayan su ne mazlumun saboda haka azzalumai sun bayyana kan cewa kamar su ne masu ɗaukaka kenan to Allah kada kai haka saboda sun san cewa Allah mai iko ne bisa komai domin Allah ba abin da zai rage shi a cikin mulkinsa Allah zai iya kawo abin da kowa da kowa ba zai imani ba kuma Allah ba zai zalunci mutane akan wannan ba yana da iko kan wannan domin komai mulkinsa ne to amma sai suka yi tawassuli da rahamar Allah kan cewa Allah kada kai haka wato kada ka sanya a karkashe mu waɗanda suke azzalumai wato su ci gaba da tinkaho a bayan ƙasa mun zamanto fitina kenan wato mun zamanto dalilin kin su ga Allah domin yaushe za su shirya suna ganin Allah ya sallaka su akan masu cewa abu Allah sun gama da su kuma ba abin da ya same su saboda ka sai su ci gaba da tunƙaho a bayan ƙasa kaga sun zamanto waɗannan masu bin Allah sun zamanto sanadiyar fatan waɗancan kenan shine kada ka maida kada ka sanya mu mu zamanto fitina ga azzalimai kuma ka tsirar da mu da rahamarka daga mutane waɗanda suke kafirai sifa ta biyu kenan da Allah ya sifanta mutanen Fir'auna da shi shine sifar kafirci wato kangare ma annabin Allah Allah ka tsirar da mu da rahamarka daga mutane waɗanda suke kafirai wannan ita ce addu'ar fir'auna addu'ar mustaf'afin kenan yayin da suke karkashin jabberin mulki mai mulki yayin da suke karkashin jabberin mai mulki idan mutane ana son tsira daga wato bakin mulki to sai mu koyi da annabi Musa da mutanansa ita ce annabi Musa da mutanansa yayin da suka yayin da suka suka fuskanci aljababira ta haka Allah madaukakin sarki yake yake wato dandaka wuyan aljababira da wannan addu'a Allah maɗaukakin sarki ya dandaka wuyan aljababira fir'auna da mutanensa. Na'am.
وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا وجعلوا بيوتكم قبلة وجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين
To, yayin da mutanen annabi Musa waɗanda suka yi imani da shi suna jin tsoron fir'auna da mala'unsu suna cikin wannan hali na tsoro da aka suna buƙatar abin da zai ƙarfafa musu gwiwa ya tabbatar da su akan imani sai Allah ya ce wa auhaina ila Musa sai muka kuma muka yi wahayi ga annabi Musa wa akhihi da dan uwansa annabi Harun an tabawwa li qaumikuma bi misra buyuta ku gina wato ku wato ku tabbatar da gidaje ga mutanenku a garin Misra waj'alu buyutakum qibla ku sanya gidajenku su zamanto alqibla ta sallah wa aqimu sala ku tsayar da sallah wa bashiril mu'minin ka faranta rai ga mutane waɗanda suke muminai ka faranta rai ga mutane waɗanda suke muminai aka ce ma annabi Musa kenan wato Allah ya ce mun yi wahayi ga annabi Musa kan ya sanya ma bani Isra'il gidaje waɗanda gidajen nan kuma su zamanto wuraren da za su rinka sallah ne wato su sami gidaje waɗanda za su domin an hana su gina masallatai ba zancen su gina masallaci ba zancen su gina wajen ibada karkashin mulkin fir'auna ba wannan yancin yace to ku to ku yi ku yi makanku gidaje ku riki gidaje a cikin misra ga mutanenku ku sanya su su gina gidaje gidajen ku sanya su zamanto kibla wato ku rinka wurin sallah domin shine ma'anar kibla alqibla asalin ma'anar kibla shine jihar ka'aba domin jihar ka'aba ita ce kiblar annabi ibrahim ita ce kiblar wato zuriya annabi ibrahim hadda annabi musa shi ma jihar jihar ka'aba kaga daga misra in za su fuskanci kibla in za su sa gidajen su zamanto kibla za su sanya su suna kallon kudu kenan domin ita ce kiblar mutanen misra in za su kalli gabas kudu kenan za su rinka kalla Allah ya ce ku sanya gidajen naku su zamanto kibla kuma ku tsayar da sallah a cikin wannan akwai ishara ga cewa abinda zai ɗaura zukata ya ba su ya ba mabiya annabi Musa sabati shine gidajen su zamanto wurin sallah ba wurin bacci da sharholiya kawai ba kada kuma yadda gidajenku kuma kabarta kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ku yi sallah a cikin gidajenku wato gidaje su zama to wurin ibada kuma a tsayar da sallah tsayar da sallah ita ce babban abin taimako kamar yadda Allah ta'ala yace ma bani Isra'il a cikin farkon suratul baqara wa aqimu wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in ku nemi taimakon Allah ta hanyar haƙuri da sallah ita sallah mai girma ce in ba akan mutane masu tsoron Allah ba kuma kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo a cikin sunan Abi Dawud kana idza hazabahu amrun salla annabi sal amara kana idza hazabahu amrun amara bis sala ya kasance idan wani al'amari ya idan wani al'amari ya girmama gare shi sallallahu alaihi wasallam sai yayi umarni da ai sallah sai yayi umarni da ai sallah to a wata riwayar kuma salla kana idan hazabahu amrun salla sai tashi salla domin ita salla ita ce take ba mumini karfin zuciya ita ce take saura zuciyarsa ta bashi kauna ga Allah ta karfafa raja'insa ta karfafa alakarsa da silarsa ga Allah yayin da yake sallah ya fuskanci Allah da zuciyarsa ga baki daya domin babu al'amarin da yake kusantar da mutum ga Allah irin sallah babu lokacin da mutum yake kusanta ga Allah irin a cikin sujada ita ku sujada a cikin sallah take saboda haka sallah ta zaman to tace mabudin takuya mabudin karfafa imani da samun sabati shi yasa sai Allah ya ce yayi wahayi ga annabi Musa da su da da dan uwansa annabi Harun da su umarci mutanensu da wato rukon sallah da kuma rayar da ita a cikin gidajensu gidajensu zamanto kibla waɗansu sun ce abin da ake nufi da wannan shine a sanya ƙofar gidan tana kallon kibla domin kiblar zai zamanto tana kallon kudu yayin da yayin da ta zamanto tana kallon kudu tun daga fitowar rana har faduwarta rana ba za ta gushe tana shiga cikin gidan ba sabanin aka sanya ta tana kallon gabas ko tana kallon kudu amma a ko tana kallon yamma amma in tana kallon kudu kaga yayin da rana take fitowa za ta rinka shiga in ta zo faduwa ma za ta rinka shiga in tana tsakiya za ta shiga cikin gida aka ce wannan shine hikimar to amma a menene alakar wannan da sallah duk da yake malaman tafsiri sun ambaci wannan meye alakar shiga rana gida da sallah sai dai ko dan sanin lokacin sallah sai dan sanin lokacin sallah cewa in kuka sanya rana tana kofofin gidanku yana kallon kibla rana tana shigowa za ku rinka sanin lokacin sallah domin kun ga dama an zo an batan wato yabon Allah ya zo akan mutanen da suke kiwon tafiyar rana da suke kiwon tafiyar taurari domin tsayar da sallah to ta wannan ma'anar sai ya zamanto wannan ma'ana ce ingantatta amma ma'anar farko ita ce mafi inganci wato ku sanya gidajenku wurin sallah ba wuri wanda yake ba a ibada ba wuri wanda yake kawai sai bacci sai sharholiya kamar yadda yake al'adar gidajen masu jahiliya sannan Allah ta'ala ya ce ma annabi Musa wa bashiril mu'minin ka faranta rai ga mutane waɗanda suke muminai albishara tana da muhimmanci domin ce take sanya amal take sanya kauna wannan ce take sanya mutum ya zabure zuwa ga aiki kamar yadda aka sinta yankewar kauna ita ce take kawo daukafewar al'amari ka kasa komai yayin da kake tsammanin ka buga can ba nasara ka buga can ba nasara shikenan sai ka yanke kauna sai ka daina komai shikenan sai ka zauna har mutuwa ta zo maka da lalacewa da karewar arziki amma yayin da kake da bishara a cikin zuciyarka ka gwada ka kasa amma bishara na nan Allah da za a abin nan zan tsara kokari za a samu dacewa ne ai ina tare da Allah roƙon Allah nake yi kana da wannan bisharar to ba za ka taɓa yankewa daga aiki ba yayin da ka baka yanke da aiki ba ka zamanto kana cikin haƙuri to nasara tana tare da kai fa inna nasra ma sabr domin nasara tana tare da haƙuri to mabudin samun haƙuri albishara mabudin haƙuri albishara shi yasa Allah ya umarci Annabi Musa da ya zamanto mai bishara ga mu'minai kuma shi yasa kun ga muke muke shi yasa muke muke kwadaitarwa da karatun alkur'ani da jin karatun alkur'ani don babu abin da yake zaburar da mutum ya sanya masa bishara a zuci irin alkur'ani eh alkur'ani shine saboda haka an sifanta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa da'imul bishr dawwamamme a cikin bishara yake ba taba yanke kauna mumini baya zamantowa mai yanke kauna ce ai duniya duk ta lalace ai duk an halaka me ai sai sai dai kawai a jira sai dai kawai a jira abin nan saukar annabi Isa sai dai a jira zuwan mahadi ya yanke kauna kenan a ina Allah ya ce la tazalu ta'ifatun min ummati qa'imina 'ala al-haq kullum akwai mutane wanda suke tsaya akan gaskiya kai fatan ka zamanto cikin wannan ka zamanto kullum mai bishara ne ba wanda yake kullum yake ɗebewar haso ba Allah ya kiyashe mu da halin kafirai Allah ya haska zukatan mu da hasken alqur'ani اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد ونسألك شكر نعمتك ونسألك حسن عبادتك ونسألك قلبا سليما ونسألك لسانا صادقا ونسألك من خير ما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم ونستغفرك لما تعلم إنك تعلم ولا نعلم وأنت علام الغيوب اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم آمنا آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين اللهم من أرادنا بشر وسوء فأشغله بنفسه واجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميره يا قوي يا عزيز اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وعاف مبتلانا وانصرنا على من عادانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين